أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kan malan da rahama idan ba a manta ba har yanzu dai mana cikin fasalin da yake bayani game da at-ta'ziyatu shine ta'ziya da hukunce hukuncin da suke da alaka da ita domin tsallako kan gabar da malai yake mana bayani akan abin da mamaci yakan iya amfanuwa da shi bayan mutuwarsa kamar yadda bayanai suka gabata idan ran mutum ya rabu da gangan jikin shi to daga lokacin duk wani aiki na alkhairi da yake yi a duniya ya tsaya cak ladansa ya dina zuwa gare shi sai dai wasu abubuwa da shari'a ta togace wanda su ne muke ji daga ciki malai ce akwai addu'a da 'yan uwansa musulmi za su yi masa abu na biyu akwai biyan bashi na azumin bakance da waliyansu za su yi masa abu na uku akwai biyan bashi na dukiya ko na kuɗi wanda kowanne mutum daga cikin mutane ko ɗan uwansa ne ko ba ɗan uwansa ba shari'a ta bashi dama zai iya masa abu na hudu shine a yin sadaka ga ɗansa ga ɗansa shi ma idan yayi za ta je gare shi shine abinda muka tattauna satin da ya gabata wanda mun ji sabanin malamai akan cewa wasu malaman suna gani cewa kowanne irin mutum idan yawa mutum dan uwansa musulmi sadaka za ta je masa yayin da wasu malamai suke gani cewa a'a dole sai dan sa na jini shine idan ya masa sadaka shine za ta je zuwa gare shi wanda kuma mun tattauna bayani akan haka insha Allah ta'ala mun tsallako gaba ta biyar wanda malamai na bayani game da abinda mamaci ya bari min ba'adi min afarin saliha wa sadaqatin jariya abinda mutum ya bari na alamomi nagartattu ko kuma sadaka mai gudana na ce alamomi nagartattu shine misali kamar mutum ilimi da mutum ya bari ake amfanuwa da shi ko kuma sadaka da mutum ya yi wacce bayan rasuwarsa za ta ci gaba da gudana ladanta yana kaiwa zuwa gare shi mun karanta hadisi na farko a cikin wannan mas'ala ta biyar za mu tashi hadisi na biyu insha Allah ta'ala mala yace afsani hadisi na biyu an abi qatada qala an karɓo daga sahabi abi da yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce khairu ma ya khalifin rajulu min ba'dihi salafun mafi alkhairin abinda mutum zai bari a bayansa bayan mutuwa abubuwa ne guda uku na farko waladun salihun ya da'u lahu shi ne ɗa nagartaccen ɗa wanda yake masa addu'a wa sadakatun ta jiri ya buluguhu ajiruha da kuma sadaka da zai bayar lokacin rayuwarsa wanda ladanta zai ci gaba da kaiwa zuwa gare shi bayan mutuwarsa wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi da kuma ilimin da ya bayar wanda bayansa za a ci gaba da amfanuwa da shi a bayan ya kuma zuwa kabari wannan hadisin da makaranta irin wanda ya gabata ne annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa idan mutum ya rasu to duk ayyukansa da yake ya yanki amma ɗa da ya bari nagari nagartacce wanda zai rinƙa masa addu'a yana aiki nagari yana karatun qur'ani yana sadaka yana duk abin da Allah madaukakin sarki yake so yana yi to duk aikin da ya na lada muka ce za a bantare lada daga cikin za a ɗauki lada irin ladan da aka ba ɗan shi ma mahaifin a bashi sakamakon tarbiyyar da ya bashi me dalili saboda ɗan mutum daga jikinsa ne wa inna waladar rajuli min kasbihi kame da hadisi ya gabata satin da ya wuce cewa dan mutum daga cikin aikinsa ne daga cikin abin da yake kokarinsa ne to shi sa duk abin da ɗanka ya yi to kai makana da lada na lada amma banda zunubi ina fatan fahimta abin da mutum ya aikata abin da dan mutum ya aikata na zunubi shi wannan abin ba zai kai zuwa gare shi malamai suka ce musamman idan mutum ya yi kokari iyayensa ya ga ɗansa ya zama bawon Allah nagartacce na gari to sai ya zame kuma shiga wata hanya ta daban to wannan mutum ba shi da laifi amma idan mutum yana ji yana gani sakacinsa ne rashin kula wasu ɗansa ya shiga wata hanya to wannan alal Allah Allah madaukakin sarki zai kama shi akan ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah madaukakin sarki zai kama shi akan haka kullukum mas'ulun kullukum ra'a kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne ɗaya daga cikin ku mai kiwo ne kuma kowanne za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi to Allah subhanahu wataala zai kama mutum akan waɗannan nassoshi guda biyu da suka tabbata amma idan mutum ya iya kokarin sa Allah madaukakin sarki ya kai kaddara to babu komai saboda idan ku duba za ku ga hatta annabin Allah Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da da'irin wannan kalla annabin Allah Nuhu alaihi salam annabi ne manzo mursali wanda ma zababbe daga cikin annabawan ba kamar sauran annabawan shi yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli ma fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli to annabi Nuhu yana ɗaya daga cikin su to amma Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da da ba ma fandararre ba kuma da ji kafiri wanda shi gaba da imani ma da shi bai yi ba gaba ɗaya lokacin da Allah maɗaukan sarki ya ƙaddara halakar da mutanen annabi Nuhu ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka ƙi suka ƙiji Allah maɗaukan sarki sai da annabi Nuhu ya je ya ƙera jirgi ya yi mutanensa su tafi lokacin da Allah maɗaukan sarki ya ƙaddara halakar su ta zo sai ya kasance an ga ruwan da ba a taɓa yinsa ba a duniya kafin lokacin kuma tun daga lokacin ba ƙarin irinsa ba ruwa ta sama ta ƙasa ruwa yana bugowa ta sama sannan yana bugowa ta ƙasa kaga idan ana ruwa ta sama a inda yake akwai rufi zaka je ka buya saboda ƙasa babu ruwa to ruwan kuma ta ƙasa ta ɗakin kama yana yana bulowa ina mutum zai je kenan to kun ga wajen tsira a wajen lokacin guda ɗaya ne shine jirgin annabi nu to annabi nu ya ga ɗansa irin alaka ta da mahaifi yake kiransa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirina ya kai ɗana ka zo ka hau jirgin ruwa tare da mu kada kasance daga cikin wanda suka kafirci dan su sai ya ce sa'awi ila jabalin ya asimuni minal ma'i ya ce a'a ai sa'awi ila jab zan je in fake zuwa ga wani dutse dogo gashi ta zan hau kansa zai kare ni daga ruwa annabin ya ga masa cewa la asima lima min amrillahi illa man rahim yau babu matsirata daga al'amarin Allah daga azaba Allah kenan sai wanda Allah ya ji kansa suna cikin tattaunawa sai Allah ya ce wa hala bainahum al-mawj shikenan sai igiyar ruwa ta yi tsiri ta raba tsakaninsu ya halaka annabin kuma da mutanen suna can wa kana minal kafirin wa kana minal mugharqin ne kasance daga cikin da aka halaka to malishan anan shine hatta annabin Allah Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da me da fararran da haka idan ka dauki mata ta annabi lutu ita ma ɗaya daga cikin matan annabawa kuma wanda yake mursali ita ma menene karshen ta tana cikin wanda aka halakar to idan mutum ya iya kokarin sa wajen bawa ɗansa tarbiyya ta gari Allah maɗaukan sarki ya kaddara ba shirye ba ne wata hanyar to baka da laifi insha Allah ta'ala amma sakaci kamar yadda yawa daga cikin mu muna yin sakaci wajen kula da tarbiyya a yan yanzu duk irin sakacin da kai dan ka ya shiga wata hanya to ka sani duk abin da ya je ya ji ko ya ebo kai ma kana da kamasho akai Allah maɗaukan sarki ya kiyaye idan mutum ya tarbiyyanci ɗansa ya ba shi tarbiyya ta gari ya aiki za a ba shi lada hakanan sadaka da mutum ya yi take gudana za ta ci gaba da zuwa ko da yana kwance a cikin kabarinsa hakanan ilimi da mutum ya bayar bayan ya rasu shi ma duk lokacin da aka amfani ko aiki da wannan ilimi Allah madaukakin sarki zai bashi lada daidai da yadda wanda ya aiki da ilimin ya samu shi ma wannan hadisi akhrajahu ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wa at-tabarani fi al-mujam as-saghir wa ibn abd al-barr fi jami' bayan al-ilmi wa isnad sahih wa isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne كما قال المنذري في الترغيب كما يد إمام المنذري بيان أشكال تفنس الترغيب الثالث حديث نأكو عن أبي هريرة عيدا أنكر ودك سابي أبو هريرة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله سيرادة أمن سن الله سكارة تبتا أغريش يتي إن مما يلحق المؤمن من أمله na daga cikin abin da yake riskar mumini daga cikin ayyukan da ya aikata tun a duniya wa hasanatihi da kyawawan ayyukansa ba da mautihi bayan ya rasu ilman allamahu wa nasharahu abu na farko annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce ilimi da ya karantar da shi kuma ya yada shi ilimin da mutum ya koya ya san shi sannan kuma ka koyar da shi kuma ka yada shi karantar da ilimi da yada shi abu ne da yake aiki ne na annabawa Allah madaukakin sarki abin da ya aiko annabawa su yi kenan saboda haka duk wanda ya dau wannan aiki na karantar da ilimi da ya hada shi to wata mihina ya dauka ta annabawa abin nufi wata wazifa ce wani aiki ne na annaba ya dauka shi sa annabi tsira da abinci su tsara tabbata a garshi ke cewa al ulama warafatul anbiya malamai magada annabawa ne saboda su annabawa sa barin gadan zinare ko azurfa abin da suke bari shine me ilimi man akhadahu akhadha bi hadhin wafir wanda duk ya riko da ilimi to ya riko da wani rabo wanda yake babba mai gwabi kwarai da gaske to ko ka karantar da ilimi ko kuma ka yada shi duk ya shafa ka aka ce yada ilimi ya shafa abin da na faɗa satin da ya gabata misali shine ka ɗau wani littafi na addini wanda aka karantar da sunan annabi tsira da abincin Allah ya tabbata a gare shi a ciki ka buga shi ka raba mutane kyauta ka yada ilimi ina fata an fahimta hakanan ko ka sai misali cd na karatuttukan wani malami wanda kake gani akwai abin da ya kamata mutane su amfana da shi a cikin karatun ka rarraba mutane kyauta duk wanda ya je saurara kai ma sai an baka ladan a lokacin shi ma yada ilimi ne haka nan irin abin da ake yanzu a zamanance idan an yi karatu a rinka tuttura shi ta hanyar kafafen sadarwa misali wasu da sauransu mutane suna saurara shi ma wannan yada ilimi ne duk wanda ya saurara kai da ka tura sai Allah ya baka lada ina fata an fahimta to amma sai da yan uwa wannan yana da hatsari kwarai da gaske kafin ka tura karatu ko ka tura wani bayani wanda ka gani ko aka turo maka to ka tabbatar da ingancinsa abin nufi yanzu abin da ke faruwa shine kawai mutum zai ga post kawai sai ya ɗauka shi ma sai ya repostin ɗinsa kawai sai ya tura a cikin a cikin abin da ya tura ɗin akwai bidiyo'i da shirme kala kala da yawa bai sani ba amma shi abin da yake so kawai ya ga an faɗi wani abu na falala a cikin addini ko abin da ya kama da haka to duk abin da aka tura ka tabbatar da ingancin sakamakon ka tura idan ba haka ba idan ka tura barna yadda idan ka tura alkhairi za a baka lada idan ka tura idan ka tura barna duk wanda ya aiki da wannan barna fa kana da kamar shodan uwa duk wanda ya aiki da wannan bid'a ko wannan barna ta dalilin ka kai ma sai an baka kamar shi saboda kai ne dalilin me ya hada ta a cikin mutane saboda haka ka tantance abin da aka tura a cikin wayarka idan aka turo maka idan baka sani ba sai ka je ka samu wanda ya sani ka ce an turo maka abu kaza kana so ka tura shi menene ingancin sa shi wanda ya sani sai ya ga maka ka samu damar da aka tura shi da hujja kenan ina fatan fahimta Allah ya kiyaye annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ce wa waladan salihan tarakahu da kuma ɗa nagari da mutum ya bari wa mushafan warrafahu da mushafi shine qur'ani da ya gadar da shi mutum ya sai qur'ani ya raba a masallaci mutum ya sai qur'ani ya kai makarantu duk wanda ya ɗau qur'ani nan ya buɗe ya karanta yadda kowane harafi ɗaya lada goma ake ba mai karatun shi ma wanda ya sai qur'ani haka za a rinka bashi haka za a rinka bashi ladan ba tare da an tauye kowane ɗaya daga cikin ladansa ba daidai wa da haka za a rinka raba masa ladan ana basu kaga wannan ba karamin alkhairi bane yanzu idan ka sai qur'ani guda ɗari ka kawo masallaci ana karatun qur'ani duk lokacin da mutum ɗarin nan suka ɗauka suka buɗa da mai karantarwa da mai karatun duk wanda yake karatu a lokacin kai kana gida a kwance ana baka ladan su an fahimta kaga tashi malamin a lokacin da yake karatu iya ladan da yake karatun iya shi ake bashi an fahimta banda wanda yake karantawa wannan daga baya zai ci gaba da zo masa amma kai kana kwanci a gida ana baka ladan ko ga irin wannan abu abu ne mai matukar amfani irin wannan abu mutum zai aikata shi bai yi aune ba sai ga ya dauka ka darajarsa a wajen Allah madaukakin sarki ranar tashin kiyama shi sa mu koyi irin wannan abubuwan yin abubuwan da su rinka amfanin bayan mutuwar mu koyi shi mu koyi su yan uwa aw masjidan banahu ko kuma masallaci da ya gina shi hadisi ya tabbata annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi ce duk mutumin da ya gina masallaci daidai da shekar tsuntsu an fahimta daidai da shekar tsuntsu Allah madaukakin sarki zai gina masa gida a cikin aljanna me yasa aka ce daidai da shekar tsuntsu ai kowa san babu yadda a gina gida daidai da shekar tsuntsu inda mutum zai iya shiga amma dai abin da ake nufi komai kankantarsa in dai masallaci ne da mutum zai iya shiga ya sallah to shi kuma Allah ya dauki alƙawarin zai gina masa nasa gidan a cikin aljanna Allah ba mu iko aw baitan libni sabili banahu ko kuma gida da ya gina domin matafiya ya gina gida kawai ya ajiye ce duk wani matafiyi da ya zo ya rasa masauki to a bashi ɗaki ya kwana da safe ya wuce ba lojin ba ba kuma ba ba bukata ko sisi a wajensa kawai ya gina ne saboda matafiya idan mutum ya yi dare ba shi da masauki ko ya je kama hotel ko kuma ya je biya kuɗinsa wani ba shi da kuɗi to sai a ce masa ga waje je ka kwana kyauta da safe idan ka gama abin da kake ka tashi ka wuce goma wani zai kwana haka baya bukatar ko sisi sannan ba na sayarwa ba na gidan ko da bayan ya mutu duk mutumin da ya zo kwanta ya tashi a cikin aminci ya koma garinsu to Allah subhanahu wataala shi ma zai bashi lada akai aw naharan ajrahu ko kuma wani kogi da ya gudanar da shi ruwa ne ya jawo shi mutane suke amfanuwa da shi wajen noman rani ko wajen sha ko wajen ɗiba ko abin da ya kama da haka wannan kun ga hatta rijiya da mutum zai haƙa ta shiga ciki hatta irin bohol da ake kakkafa wanda sun shiga ciki don mutumin da yana bohol don mutumin da ya zo iba ya wanka ko ya wanki ko ya dafa abinci ko ya sha Allah subhanahu wataala sai ya baka lada hatta tsuntsu ko kadangare idan ya zo ya sa bakin sai ya shi Allah baka lada kun ga wannan irin aiki ne mai maimanci irin wannan mutum idan Allah madaukakin sarki ya kaddara kana da hali akwai ƙauyukan da zaka ga sai sun yi tafiya daga nan su ci kilomita ɗaya su je wani kogi su ebo ruwa kogin kuma ba shi da kyau sai mutum ya haka ya kore ya kore da da sauran sannan sai ebo shi za a zo a dafa abinci da shi wallahi ana kusa kusa da mu akwai irin akwai irin ƙauyukan da suke haka wasu daga cikin mu sun sani to irin wannan zaka ga abin da aka je ka ka musu bohol ba shi da wani yawa bohol mai kyau mai kyau bohol na san batun miliyan ɗaya ba ba da ma kai ba to kaga ka je kai musu wannan mutane ne a cikin ƙauyen kullum duk mutumin da ya zo ya buga bohol nan ya ibo ruwa ya je amfani da shi a gida sai an baka lada kana gida a kunci Allah ya sare mana annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace aw sadaqatan akhrajaha min malihi ko kuma sadakar da ya fitar daga cikin dukiyarsa fi sihhatihi a cikin lokacin rayuwarsa wa a cikin lokacin da yake lami lafiya wa hayatihi da kuma rayuwarsa yalhaquhu min ba'di mautihi irin wannan sadakar za ta je ta riske shi koda bayan mutuwarsa kuɗi ne mutum ya fitar ce a wani aiki da su na alkhairi ko kuma a gina wani abu da su to ko da ba a samu damar gudanar da abin ba sai bayan ya mutu wannan aikin zai ci gaba da zuwa masa ko da bayan ya mutu wannan hadisi akhrajahu ibnu maja bi sanadin hasanin ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا والبيهقي كما قال المنذري حديثي نهو wanda kuma shine hadisi na a ƙarshe a cikin babin da malam ya kulla cikin abubuwan da suke amfana mamaci ya ce an jarir bin abdullahi radiyallahu anhu qala an karɓo daga jarir dan abdullahi yarda Allah ta tabbata a gare shi ya ce kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sadarin nahari mun kasance a wajen manzo tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi fi sadarin nahari a kirjin yini me yake nufi da kirjin yini shine farko farkon sa kenan an fahimta wajen lokacin hantsi hantsi idan ka duba kirji a jikin mutum zagaya a sama sama yake ko ma'ana a saman yini kenan ma'ana wajen lokacin hantsi hantsi rana bata gama irin take wannan ta kwalle ba irin wannan lokaci kamar ka ce misali irin karfe goma ko tara da wani abun ko sha ɗaya haka ta wannan lokaci suna wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faja'ahu aqwamun hufatun uratun sai ga wasu mutane nan sun to wasu mutanen ƙauye ne suka zo don annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi hufatun babu takalma a kafansu uratun matsaraita abin nufi kayan da suke jikinsu ba su isa su rufe musu tsiraicinsu ba sun sa kai amma babu kama babu kai a jikinsu ma'ana akwai alamun talauci sosai a jikinsu kana kallon su za ga akwai babu a jikinsu mujtabin nimar suna sanye da kayan da aka yi su daga fatar awaki fatar dabbobi aw al'aba ko kuma suna sanye da al'aba al'aba shine kisa'un mashquq ma'ana mayafi da aka kawai tsake su aka tsaga aka jira wajen kan ba wajen hannu shi sa daga al'aba aka samu al'abaya al'abaya shine abin da kawai ake sawa a sama ba shi da hannu an fahimta ka gama shirinka ka sa kayanka saboda gayu sai ka kawo ta yar abaya sai ka dan yafa haka kamar yadda aka larabawa suna sa irin ta ko irin bakar riga da suna bayan sun gama sa jallabiya sai kusan sun dan dora ta akai ina fata an fahimta to irin wannan suna ce mata a baya haka to al'abashi ne dai rigar da bata da hannu kawai ma'ana fatar dabbobin ma saboda babu da talauci kawai tsaga ta aka wuka aka samu aka tsaga tsakiya kawai aka jira ta an fahimta kasan babu kuma kawai haka ake iya inda ta rufe iya dan cinye su ko abin da ya kamata ka shi kenan sai dai aka ma gefe da gefe kawai a dan daure shi kenan kun ga babu ai ta kai babu mutaqallidi suyuf suna rataye da takubbanan suna suna rataye da takubbanan su a jikin su walaysa alaihim uzrun babu izari a tattare da su izari shine kamar yadda na sha bayani abinda ake daurawa daga kugu zuwa ƙasa abinda ake sa daga kugu zuwa ƙasa kaga kamar kace babu wando kenan wannan fata kawai ita kadai ce a jikin su sun rataya ta a jikin su babu komai ƙasa babu komai saboda babu wala shay'un ghayraha babu wani abu a jikinsu bayan wannan fatar da take sanya a jikinsu amatuhum min mubar yace mafiya yawancin su da kabilan mudar suke bal kulluhum min mudar sai yace a'a ai kusan gaba ɗayan su ma ba ma mafi yawansu ba dukkan su ma daga kabilan mudar suke fata'ammara wa fi riwayatin fataghayyara wa ma'anahuma wahidun yace fata'ammara ko fataghayyara duk ma'anarsa daya ko ya canza ma'ana fataghayyara wajha rasuli fataghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar annabi tsira da abincin Allah ta tabbata a gare shi ta canza ma'ana alamun damuwa suka tabbata a fuskarsa ya nuna rashin jin daɗi saboda me ya ga yan uwansa musulmi a cikin wani hali mara kyau lima ra'a minhum lima ra'a bihi min alfaqa saboda abin da gani a tattare da su na talauci da babu fa dakhala annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi hankalin sai ya tashi ya kasa zama ya shiga cikin gida ya je ya bincika ya bincika duk gidajen sai ga babu abin da zai ya dauko ya kawo musu domin su amfani da shi babu sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja sannan ya fito aka dace lokacin da ya fito lokacin sallah azhar yi thumma amara amara bilalan fa adhana ya umarci bilal ya ce bilal ai sauri a kirawo sallah aka kirawo sallah azhar wa sallar zuhra annabi ya wuce gaba ya yi mutane sallah azhar sun masa'ida mimbaran saghiran ana gama sallah manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tashi hau kan mimbarin sa dan karami thumma khataba sannan ya mutane hudu ba kun ga ba ranar juma'a bace ba ranar ba ranar sallah ba amma saboda muhimmancin abin da annabi ya gani ya hau kan mimbari ya fara hudu ba fahmid Allah wa afna alaihi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gode wa Allah kuma ya ba Allah duk inda muka ji an ce fahmid Allah wa afna alaihi malamai suka ce abinda ake nufi shine innal hamdalillah kenan dan dukkan annabi tsira dukkan al'amar annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi maganganun sa hudubobin sa daurin auren sa da duk wasu abubuwa da yake yi na yau da kullun yana fara shine da innal hamdalillah nahmaduhu zuwa ƙarshe kuma da hadisi ya tabbata ingantacce faqala yace amma ba'adu bayan haka فإن الله حقيقة الله مدوكين سركي أنزل في كتابه يا سوكر أتكل التافنسا آير دتكي تيوا يا أيها الناس يا كمتاني اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كجس وران الله سبحانه وتعالى wanda shine ya halicce ku daga rai kwaya daya shine annabi adam kenan ko wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa daga jikinsa ita ce hawwa'u وبث منهما رجالا كثيرا ونساء sannan sai ya fantsama ya yada ta dalilin hawa'u da adam rijalan mazaje wa nisa'an da mataye kafiran masu yawa ta dalilin annabi adam da hawa'u Allah madaukan sarki ya ci gaba da halitta duk ta dalilin su muka zo ina fata an fahimta sai Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah madaukan sarki ku kiyaye Allah subhanahu wataala allazi tasaaluna bi wanda kuke hada junanku da shi kuke magiya wa junanku da shi dan Allah ka bani kaza dan Allah ka bani kaza ina fata mun fahimta wal arhama sannan kuma ku kiyaye zumuncin da yake tsakaninku inna Allah kana alaikum raqiba hakika Allah madaukakin sarki ya kasance mai kiyaye kaiwa da kuma wanku ne Allah madaukakin sarki yana muraqaba al'amarin ku aka ce muraqaba shine bibiyar abin da kake yi a fili ko a ɓoye duk inda kake Allah maɗaukakin sarki yana kallon kuma yana jinka sannan kuma yana bibiyar abin da kake aikatawa abin da ya sa annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi kawo wannan ayar saboda ya nuna musu cewa waɗannan mutane da suka zo a cikin talauci ƴan uwansu ne an fahimta ma'ana ƴan uwansu ne tsatsansa ɗaya alaƙarsa ɗaya shine me annabi adam alayhi salam ma'ana asalin babanmu duk ɗaya ne shine annabi adam kowa ba shine shine asalin babansa to sai annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ɗauko waccan doguwar nasabar ya jingina musu domin su jime waɗannan mutane da suke cikin wannan hali fa ƴan uwansu ne ya kamata su taimaka musu faqala annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wal ayatul lati fil hashar sannan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi karanto ayat da take cikin suratul hashar ita ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba ta ga mai ta gabatar mai ta aikata domin gobe mai ta aikata domin gobe kiyama kenan ko mai ta aikata don gobe kiyama wattaqullaha Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'maluna haƙiƙa Allah madaukakin sarki mai ba ku labari ne game da abin da kuke aikatawa wala takunu kallazina nasullaha kada ku zamo kamar wanda suka kyale Allah madaukakin sarki suka ki masa biyayya fa ansahum anfusahum sai Allah madaukakin sarki sanya su da kan kansu ma suka kyale kansu ta hanyar suka manta kansu ma ta hanyar kyale hukunce hukunce Allah madaukakin sarki da suke Allah ya ce ulaika humul fasiquna waɗannan su ne fasikai la yastawi ashabun nari wa ashabul janna kada ka daidaita kada ka haɗa ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna ashabul jannati humul faizuna ai yan aljanna su ne masu rabauta sannan annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ce mustasaddaqu ku yi sadaka qabla ay yuhala bainakum wa bainas sadaqa tun kafin a sanya shamaki tsakaninku da tsakanin sadaka ma'ana ku yi kokari ku fito da abin da Allah barkatu sarki ya baku tun yanzu ku bada shi sadaka tun kafin lokacin da za ku kasa yin sadaka ya zo idan mutum ya mutu zai iya yin sadaka ne idan Allah madaukakin sarki ya kwace abin da kake da shi zaka yin sadaka ne da me zaka yi babu to tun yanzu da Allah ya baka dama akwai lafiya sannan kuma akwai dukiya dauki ka bayar annabi yake gama sabon sa haka ku duba abin da nake son kai mu zuwa gare shi ne ku duba yadda manzon Allah tsira da abincin Allah tsira tabbata a gare shi ya damu da halin da ya ga waɗannan mutane a ciki ya damu kwarai da gaske saboda me haka ya kamata mumini ya zama duk lokacin da ka ga mumini dan uwanka a cikin wani hali ka damu hankalinka ya tashi duk yadda zaka idan zaka iya ka shiga ka fita ka ka fitar da shi daga cikin halin da yake ciki ka samu wancan ka samu wannan ku tattaru ku zo a haɗu domin a ga an yayi masa abin da yake ciki ba ba ka koma gefe kai dariya ko abin da ya kamata ka ba wannan ba siffa ce ta mumini na garba annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace tasaddaqa rajulun min dinarihi mutum yayi sadaka mana da dinarin da yake da shi mutum ya dauko dinarin sai ya sadaka da shi min dirhamihi ko kuma dirhamin da yake da shi min thawbihi ko kuma tufafin da yake da shi min sa'i burrihi ko kuma kwano da yake da shi na alkama sai ya dauko ya sadaka da shi min sha'irihi ko kuma kwano da yake da shi na sha'ir din sai ya dauko ya sadaka da shi min sa'i tamrihi ko kuma kwanon da yake da shi na dabino ya dauko ya sadaka da shi hatta qala har sai da annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace wala yahqiranna ahadukum shay'an min as-sadaqati kai kada ɗaya daga cikin ku ya rena abin da yake da shi wanda zai bada sadaka duk abin da kake da shi ka ɗauko ka bada shi sadaka kada ka rena walau bi shiqqi tamaratin ko da dabinin ka guda ɗaya ne shi kadai ka mallaka tsaga shi bi ɗauko rabin ka bada shi sadaka Allah madaukakin sarki yana so annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi a yace sai marwacin hadisi yace fa abqa'u hatta bana fi wajhihi al-ghab hatta bana fi wajhihi al-ghab sai mutane gaba ɗaya kowanne sai ya noke ma'ana annabi ya wa'azi ku duba ayoyin da annabi ya ta jawo annabi ya jawo aya yayi musu wa'azi ya karantar da su kawai kowa sai naɗa hannunsa ba wanda ya bada ko sisi ba wanda kuma yake da niyyar tashi ya je bayar kowa tsaya na kallon annabi annabi kuma yana kan mambari har sai da alamun fushi suka tabbata a fuska annabi tsira da amincin Allah tsira tabbata kana kallon fuska annabi kasan yayi kasan akwai alamun fushi a tattare da shi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya musu wa'azi kaga annabi ya wa'azi kenan mutane ba su zabar lokaci guda ba bare kai kada ka ce dole an kai wa'azi a lokacin mutane sai sun dauka annabawan Allah ba suna yin wa'azi a ki karba ina fata mun fahimta shari'a Allah madaukakin sarki yake sanya ta a zuciyar wanda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama ba kai bane kada kai fushi ka zo ka rinka cewa mutane duk sun halaka sun mutu saboda me nayi musu wa'azi sun ki su yadda wannan ba daidai bane annabi Yunus alaihi salam annabin Allah ne ya je mutanen sa wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka iyadda ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka iyadda so da haka da suka iyadda Allah subhanahu wataala bai umarce shi ya fita daga garin da yake ba sai ya fita shi abin da yake tsoro azaba za ta iya zuwa ta riske su yana ciki sai sauri ya fita bayan ya fita mutanen garin gaba ɗaya sai suka sai suka nadama kuma sai suka musulunta ina fata an fahimta bayan ya tafi sai suka nadama suka musulunta shi kuma ya tafi ba a ce ya tafi ba to wannan tafiyar da yi sai kasance kuma a wajen Allah madaukakin sarki yayi laifi sai da Allah maɗaukun sarki ya tume shi aka shi da aka sanya kifi haɗe shi ya shiga cikin ruwa aka yi ƙuri'a ya faɗa cikin ruwa kifi haɗe shi Allah maɗaukun sarki yake gaya mana cewa laula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athuna da badan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya ce da cikin kifin da zai zama masa makabarta kabari har zuwa tashin kiyama to amma lokacin da yake ta wannan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimina shikenan sai Allah ya ce fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim sai kifin yaje amansa a cikin irin dimar rafi din na bakin kogi wa huwa saqim yana cikin halin rashin lafiya shine annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yake cewa mamakin mumini ya shiga cikin wani hali na kunci ya manta da wacin addu'ar ta annabi ta annabi abin nan annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin duk bala'in da ka shiga ciki duk yadda kake gaji yafi karfin ka rike wannan addu'a kai ta maimaitawa insha Allah ta'ala sai Allah ya kawo maka mafita insha Allah ta'ala Allah ya samu dace manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi fushi ya tabbata akan fuskarsa saboda mutane dai sun noke qala marwacin hadisi yace faja'a rajulun min al-ansari bi surratin min warqin wa fi riwayatin min zahabin sai wani daga cikin mutanen garin Madina shi shi kadai da ya ga mutane sun noke shi sai ya tashi sai ya fita sai je ya zo da wata irin jaka wacce take dauke da azurfa ko kuma zinari a cikinta kadat kaffuhu ta'jizu anha wanda tafin hannunsa ma ta kusa ta gajiya wajen aukar wannan jaka da take dauke da zinari ko azurfa saboda me saboda nauyinta jaka ce da dauko duk azurfa ce a cikin ta kuma da zinari ne bal qad ajizat marwata hadisi yace bari ma hannunsa ta gajiya amma dai da kare yake iya abin nan ɗinta yake iya dauko ta zai kawo ta gaban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fanawalaha rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa ala minbarihi saboda ka sai bawa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wannan jakar cike da zinari ko azurfa annabi da yana tsaye akan mambarin sa bai soka ba fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah hadhihi fi sabilillah ga ta wasa sadaka saboda Allah na bayar saboda Allah ya manzon Allah kun ga mutane sun yi shiru shi ya fara buɗe sadaka an fahimta yawwa sai da yayi yana gani shikenan faqaba baha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi karɓi wannan abin da wannan balansar ya kawo sun maqama Abu Bakrin fa ata sannan sai sai da Abu ya tashi ma sai ya bayar an fahimta sun maqama Umar fa ata sai da Umar shi ma ya tashi ya bayar kun ga sun biyo bayan wancan mutumi kenan ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا mutanen maka suka tashi suka rinka bayarwa mutanen madina suka tashi suka rinka bayarwa thumma tataba an-nasu fi sadaqati sannan mutane suka rinka bibiyar juna wajen bada sadaka wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza haka akan katara sadaka faman zi dinarin wa man zi dirhamin wa man zi wa man zi yace daga cikin su akwai wanda zai kawo dirhami akwai wanda zai kawo dinari akwai wanda zai kawo kaza akwai haka akai ta tara abubuwa akai ta tara sadaka hatta ra'aitu kawmain min ta'amin wa thiyabin marwacin hadisi yace har sai da naga wasu tudu manya manya guda biyu ɗaya na abinci ɗaya kuma na tufafi ina fata an fahimta an tara tudu ɗaya abinci ne kawai a ciki gurasa sha'ir gashi nan da sauransu wannan kuma kawai me tufafi ne hatta ra'aitu wajaha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yatahallalu marwaci hadisi ya ce har sai da naga fuskar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tana sheki tana walwali sallallahu alaihi wasallam kun ga da an ce fuskar ta yi me alamun fushi yanzu kuma yayi me kenan ya ji daɗi sallallahu alaihi wasallam ka annahu madhhabatun kai ka ce ƙwaye zinari ce fuskar annabi saboda yadda take kyalli fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wanda duk ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci kyakkyawa to yana da ladan wannan sunnar da ya sunnanta wa mithlu ajru man amila biha da kwatankwacin ladan duk wanda ya aiki da wannan sunnar ba'adahu bayan sa min ghairi an yunqasa min ujurihim shay ba tare da an tauye komai daga cikin ladan su ba ina fata an fahimta wa man sanna wa man sanna sunnatan fil islami sayyi'atan haka na kuma wanda duk ya sunanta wata sunna mummuna a cikin addinin musulunci kana alaihi wuzruha to yana da zunubin wannan sunnar da ya sunnanta wa mithlu wuzra man amila biha da kwatankwacin zunubin duk wanda suka aiki da wannan abin da ya sunnanta mummuna din min ba'dihi bayan sa min ghairi ayyun qasamin aw zarihim shay ba tare da an tauye komai daga cikin zunubin su ba thumma tali hadhihi al-aya thumma tala hadhihi al-aya sannan sai annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi karanta wannan ayar wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wannan ayar ai mun kanta satin da ya gabata ko annabi ya ce inna nahnu hil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum hakika mu muke rayar da matattu sannan kuma muke rubuta abin da suka gabatar na ayyukansu a duniya wa atharahum da kuma abin da suka bari na aiki wanda zai ci gaba mutane ya ci gaba da koyi da su suna aiki da shi wanda ladan su zai ci gaba da zo musu suna kabari a kwance qala yace fa qassamahu bainahum sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya dauki wannan tarin kayan ya rarraba a wajen waɗancan mutane da suka zo a yunwaci kun ga su ma sun zama mutane kenan to abin da ya kamata kenan yan uwa wannan hadisi abin da yake karantar da mu shine duk wani aiki da yake aiki ne na addinin musulunci sunna ce ta tabbata daga manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare sai ta mutu mutane suka daina amfani da ita yanzu sun zo ne nawa ne suka mutu a cikin mu mutane ba su amfani da su idan ka fito kana yi masu ɗauka ka zo da wani sabon abu to irin wannan sunna a gari a ce ta mutu kai sai ka farfado da ita ka dawo da ita mutane su gani su koyi mutanen garin gaba ɗaya su ɗauka su gaba da amfani da shi to ko da bayan ka mutu wannan sunna duk lokacin da aka yi aiki da ita sai an baka ladanta an fahimta kuwa kun ga asali sadaka a addini mai ce shari'a ce dama ko kowa riga san cewa sadaka abu ne mai kyau to amma wannan mutumin shi ya fara tashi yayi me ya yunkura ya fara dauka wani dukiyar tasa ya bayar sannan mutane suka me suka biyo bayan sa to duk wanda ya bada sadaka a lokacin sai an bashi ladan sa sai an bashi ladan irin ladan da irin ladan da mutum ya samu shi ma sai an bashi saboda me saboda shine wanda ya fara farfaɗo da ita a lokacin ina fata an fahimta to wannan shine dalilin da yasa malam ya kawo wannan hadisin a nan wajen wannan hadisi hadisi ne da da yawa daga cikin wasu suna kafa hujja da shi akan wasu abubuwa nasu na bidiyoyin su da karnarsu cewa ai annabi tsira da abincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana wanda sunnanta wata sunna mai kyau a cikin addinin musulunci yana da ladanda to me ake nufi da sunna hasana kun ga a cikin hadisin me yake bayani akai shine sadaka sadaka dama wata bid'a ce da aka da da babu ita aka fito da ita ba haka bane a fahimci hadisin da kyau a yi masa adalci kuma saboda ana murɗa hadisin a bashi wata ma'ana da ba zai iya ɗauka ba sababin rurut ɗin hadisin abinda ya sa hadisin ya zo shine abu ne da ke dama na shari'a akwai shi an san shi to amma sai mutane ba su tashi sun yi shi ba sai da wani yayin ƙura ya fara yinsa sannan sai suka biyu bayansa to kai ma sai ka ƙirƙiro ko kuma ka fito da abin da yake dama akwai shi a cikin addini sananne ne to amma mutane sun daina yinsa sai ka dawo da shi sai ka samu ladansu an fahimta amma abin da babu shi a lokacin annabi babu shi a lokacin sabai babu shi a lokacin tabi'ai sai ka fito da shi yanzu sai ka kawo shi sai ka rinka yi sai ka ce kuma sunna fil islam sunnatan hasana saboda Allah wannan ba a zalunci wannan hadisin ba an zalunci wannan hadisi yan uwa Allah subhanahu wataala ya sabu dace ana ya kamata mu dakata saboda lokaci ya riga yayi insha Allah ta'ala sai gobe za mu tashi a sabon fasali zayatul qubur babin da zai mana bayani game da yadda ake ziyartar kabari kuma insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh